الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad wannan darasi ne da muka fara gabatarwa game da fannoni da suka shafi alkur'ani guda biyu fanni na munasaba bai na suwar kenan dacewa da alaƙa da akwai tsakanin sura da ta ƙari da za ta zo bayanta wanda imamu suyuti ya yi littafi akan wannan sunansa ta nasu kuddura fi ta nasu bisuwar mun yi muƙaddima a darasin da ya gabata don mutum ya gane ka'idodinsa abu na biyu sai kuma addirasa al-mawdu'iyya li suwar al-qur'an al-karim wal adadiyya kenan dirasa ce wadda tana da alaka da waɗansu mawdu'ai na surorin al-qur'ani da kuma dirasa da ta shafi adadi na waɗansu abubuwa da suke da alaka da surorin to yanzu za mu shiga cikin suratul fatiha amma ga yadda tsarin karatunmu zai tafi za a fara ne da addirasal mawdu'iyya an gane ko sannan kuma in an yi dirasal mawdu'iyya al'adadiyya sai a dawo a shiga cikin tarasu kuntura abinda ake bude karatun alkur'ani da shi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana da kalmomi guda hudu in an ce kalimomi ba a hankalta ma haruffa kama harful jarri ila da fi kuma ba a hankalta ma alif wallam domin su matsayin cikon kalima suke to sai a ce kinan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kalima hudu ne na fata an fahimce ni to banda ba'un harful jarri da min kuma banda alif wallam alif wallam su ba lissafawa da su sannan tana da haruffa guda 34 ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan sai bismillahir rahmanir rahim in muka duba ita ma tana da kalmomi ne guda hudu sannan tana da harufa guda 24 an gane ko suratul fatiha sura ce wadda tana daga cikin surorin da a cikin alkur'ani mai girma ba a haɗi kamar galibin surorin alkur'ani duk kalimar da kaji an faɗa to akwai ta cikin wannan surat in kaji an sanya ma sura suna da wata kalima kaga bakar misali wa idh qala wa idh qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara misali kenan suratul ra'd wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi sannan kuma suratul qital فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال إتكم أنا كنت سورة محمد كما والذين آمنوا وأملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم أنغاني كو to amma ita suratul fatiha tana daga cikin surorin da abinda an sanya mata suna bai zo ba babu wannan kalma cikin ta in ka karanta fatiha gaba ɗaya babu al-fatiha eh in dai fatiha ce wadda cikin qur'ani to suratul ikhlas tana ciki babu kalimatul ikhlas to su ma'ana an ka hankalta fatiha mabudi kenan asalin shi kamar da ita ne za a bude karatu sai an kira ta mai budewa an gane ko to haka suratul ikhlas ita ma babu kalima ta al-ikhlas ina fata an fince ni da kuma suratul anbiya ba a kawo kalima ta al-anbiya ba amma saboda an faɗi kissoshin annabawa shi yasa sai an ka kira ta suratul al'ambiya ba sani ko mun fahimta ba to daga cin dirasar maudu'iyya da ake yi mata adadin ayoyin wato suratul fatiha bakwai an gane ko adadin ayoyin suratul fatiha ayoyi ne guda bakwai to akan tartibi kuma na mushaf ma'ana yadda an ka yanzu alkur'ani yake yanzu a daidaice a tsarin da an kai mishi tartibin shi jeri ita ce ta farko
wajen batiri
da ya buɗe da ita ake farawa amma a tartibin sabkashi da suke cewa a tartibin nuzuli imamu suyuti a cikin al'itqani fi ulubin qur'an ya kawo ta ita sura ta biyar da ta sauka sura ta biyar kina akwai su iqra akwai su mudassir da muzammil ana ganewa ko amma abdallah tayyar a cikin littafinsa al-ayatul mutashabihat an gane ko to shi kuma ya kawo ta a matsayin sura ta sha bakwai da ta sauka kenan kasancewa ta ita ce farko wajen karatu ba shi ke nuna saukar ta ba to an yi kokarin ya za a yi ta zan ta biyar ya za a yi ta zan kuma ta sha bakwai shi ne malamai suke cewa waɗansu suna ganin fatiha ta sabka sau biyu ta sabka a makka ta sabka a madina to kenan sabkar ta a madina sai ta zama to ta sha bakwai to wannan dai ijtihadi dai ne shi yanzu tartibin nuzuli na qur'ani yana buƙatar kowace sura sai an bi ta an samu nassi kuma ko da ba a samu nassi ba dai qur'ani daga wajen Allah yake mu'jiz ne ba dole bane sai an san wannan sura ta bi wannan mun gane wannan ko imamu suyuti ya kawo asar ko in ce abin nan na abdullahi ibn zaid da sauran abubuwa da an ka kawo in mutum ya diba cikin al-itqan fi qur'ani zai gani kowace sura abdallah tayyar yake cewa la nasikha fiha wala mansukha ita suratul fatiha babu ayar da ta shafe hukuncin wata aya a cikin ta kuma babu wadda an ka shafe hukuncin ta a cikin fatiha wannan duk ƙari ne na ilimi game da ɗalibin ilimi tana da haruffa adadul huruf kenan 139 an gane ko yawwa sannan kuma tana da wato adadin kalimomi guda 24 sannan in an hada da basmala an ce aya ce to tana da adadin kalmomi guda 28 muna ganewa ko? eh in ta shiga ciki suratul fatiha tana daga cikin surorin da adda sunaye masu yawa kwarai da gaske ko mu ce saura sunaye saura sifofi muna ganewa dama kasratul asma tadullu ala sharafil musamma yawan sunaye sunan abu yana da daukaka ne da daraja eh shassa Allah sunayen shi wato ba wanda sai aka sunayen Allah sai shi shi yasa zo sammaita bi as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak an gane ko to amma sunaye da malamai suke kawo da sifofi in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an zaka gansu amma ga waɗansu wato daga cikin su ana kiranta fatihatul qur'an ana kiranta ummul kitab ana kiranta ummul qur'an ana kiranta alqur'anul azim gaba daya wal qad atinaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim ana kiranta as-sab'ul mathani ana kiranta al-waqiya mai tsaro mai tsaro kenan an gane ko afwan al-wafiya kafin mu kabin al-wafiya kenan ta cika domin ta kunshi dukkan abin da alkur'ani ya zuri shi ne alwafiya alkanzu taska ce ta arziki don ita ce sura tafi kowace sura daraja a cikin alkur'ani a azamu suratin fil qur'ani kai babu wani to taska wadda ta kai wannan tun da kocin qur'ani ita ce gaba ko shi qur'ani shine babba cikin littattafan Allah kaga ku dan an kira ta kanzu ba ai abin nan ba yawwa malamai sun ce ana kiranta alkafiya takfi fi salati ta ishe ka cikin sallah amma duk sallar da kai baka yi fatiha ba to wannan sallar kai dai ka san abin da a saura ana kiranta al'asasu domin ita ce asulun ƙur'an ana kiranta annur haske na don duk ƙur'ani haske na tubalanta na fatiha ya ayyuhan nasu karja a kun burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina ana kiranta suratul hamd saboda kalma ta alhamdu ta zo cikin ta alhamdulillahi rabbil alamin ana kiranta suratul shukr duk da yake babu kalmatu shukr domin alhamdu da ashukr akwai inda suke haduwa wajen ma'ana sannan ana kiranta suratul hamd al'ula sura ta alhamdu ta farko saboda surorin suka bude da alhamdu guda bai cikin alkur'ani da ita ake farawa akwai alhamdulillahi rabbil alamin fatiha akwai alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur suratul an'am sai alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja suratul kahf sai kuma alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu al-hamdu fil akhirah suratul saba sai kuma alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba an gane ko to sai zamanto suratul hamd al'ula kenan sannan daga ciki ana kiranta arraqiya mai warkarwa asalinta kamar nan ita ce take baka lafiya ko tawada almuhimmu dai ana nufin tana daga cikin abin da ake yin yi ma mutum abin nan ruqya da shi kamar yadda zuciyar hadisi wa ma yudrihi annaha ruqya ana kiranta ash-shifa waraka kenan ana kiranta ash-shafiya an gane ko ana kiranta as-salatu dan me ake kiranta as-salatu litawaqqufi sihhati as-salati alaiha domin in ba babu ta babu sallah sannan kuma nan tasmiyatu shay'i wato utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kullu domin ai ba cikin sallah ba ba fatiha da aka karanta ba akwai rukuyi akwai sujada kuma akwai sauran surori amma saboda muhimmancin an gane ko yawwa kamar yadda Allah ce aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaq al-layli wa qur'an al-fajr sai ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda kaga sallar asuba ake nufi ba wai wani qur'ani akwai ga sallar asuba kidan utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kullu an gane ko yawwa sannan ana kiranta addu'a domin addu'a akwai cikin addu'a cikin ta ko ba haka ba ihdinas siratal mustaqim ana kiranta suratul su'al domin akwai tambaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ana kiranta al munajah ganawa da Allah kamar yadda cikin hadisi al musalli yunaji rabbahu sannan ana kiranta at tafwid miƙawa sura ta miƙawa domin ka miƙa dukkan al'amarinka ga Allah kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ina fata ana fahimtar ta to don haka duka irin waɗannan sunayen ana kiranta kuma suratul hamd wato alƙusra ko alƙasira wadda take gajeruwa don cikin ƙur'ani ba a cewa as-saghira wasu na cewa suratul hamd as-sughra to da a ce as-sughra gara a ce alƙasira domin an ka ce sughra wani zai sauka cikin ƙur'ani akwai ƙarami akwai babba kaga shubha ce wadda abin da za su duk da yake cikin alkur'ani an nuna wani sashi ya fi wani amma nasi ne tabbatar da nan ba ra'ayin mutane ba ne ban sani ko mun fahimta ba as-sughra dai ce wannan istilahin ke za ku gama ko cikin abin da ana cewa qisaru suwar ba a cewa sigharu suwar to wannan shine in mutu ya diba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da kuma littafin at-tafsir al-mawdu'i li suwar al-qur'an al-karim na nukhbatun min al-ulama galibi kowace sura za ku ga za su kawo wasu bayanai karkashin ta wanda suke da alaka wato da ita wannan a takaicen takaitawa shine addirasa wato al-mawdu'iyya kuma wal adadiyya nan za ka san mawdu'an da sura ta kumsa yawwa da kuma adadin haruffa da adadin kalmomin da sura ta kumsa da wasu sunaye nata da wasu abubuwa da suke da alaka dai da ita a gurguje to yanzu insha Allahu ta'ala za mu ɗauki bayanan da suka zo cikin ta nasu kudurar game da suratul fatiha an gani ko suratul fatiha in muka duba cikin ta nasu kudurar na imamu suyuti wanda ya wallafa wannan littafi ne don saboda nuna alaƙa tsakanin ƙarshen wato sura da kuma surar da za ta zo don haka yau tun da mabuɗi ne zan buɗe da fatiha sai mu dakanta daga nan yace suratul fatiha iftataha subhanahu kitabahu bi hadhihi sura Allah ya bude littafin sa da wannan sura li'annaha jama'at maqasid alquran domin ta tattaro ta hade gaba daya manufofin da alqur'ani yazo da su walidhalika don saboda haka ne kana min asma'iha ya kasance daga cikin sunayenta ummul qur'ani uwa alqur'ani ya an ce ummu ai tushe ne eh ko ba ka dan bane huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi to nan ummul kitabi ba ana nufin fatiha ba a'a ayoyin da ba mutashabihatu ba sune asalin littafi in an samu matsala za a koma musu sannan kuma ummul kitabu nufi ba qur'ani ake nufi ba ba kuma ayoyin da ake komawa ba ana nufin law al-mahfuz al-ramma yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ko wa yuthabbit wa indahu ummul kitab to nan lauhil mahfuz ake miji don kakkace kullum kai ta daukan lafazi ka bashi ma'ana guda to sannan ana kiranta ummul qur'an wa ummul kitab ana kiranta uwal littafi wal asasu ana kiranta tushi tunda gini bai tsaya sai akwai tushi yace fasarat sai ta kasance kal unwani kamar unwani abinda da shi ake fara karatu an gani ko unwani kuma ana iya cewa alama ta abinda zai biyo baya wa bara'atul istihlal da nuna kwarewa ta farawa kasan wanda ya kware wajen fara karatu da zaran zai fara magana zaka gane kan mini zai magana shi yasa ko khutba ko muhadara an gane ko ko bahasi na ilimi an gane ko zaka ga dole ana budewa da abin da za a yi karatu kan shi don saboda ka san inda an ka tashi ka san inda za a tsaya wannan kuma cikin kowane fanni da zaran malami zai gabatar da karatu ko muhadara ko khutba ko ba a cikin littafi kawai yayi abu tararara zaka iske alamun wato babu kwarewa kenan littafai na fiqh littafai na hadisi kaga na babun babun babu kahin ka shiga babi ka san ga abin da zaka karatu amma haka kawai ita ta yi haka saka ga yana daga cikin abin da wadansu za su yi sai mutum ya fara wa'azi kawai ce a jawo mai ayoyi ai ta jan ayoyi kan mi an kai magana da wanda ya zo harkon wa'azin da wanda ya zo tsakiya don zo ƙarshe duk busan kan da ake magana an gane ko to imamu suyuti bayan ya kawo wannan bayani na dalilin da yasa an ka sanya ma wato fatiha fatiha ya kawo maganar alhassanul basari wanda yana cikin kibaru tabi'i wanda ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ta yi rukun shi hasnul basri to imamu suyuti ya kawo shi ya kawo maganar maganar cewa to sannan kuma bayan ta sai ya kawo maganar imamu fakhruddin razi an gani ko ba sai dun mun kawo maganganun ba an gani ko sannan bayan su ya kawo maganar imamun baydawi shi malami ne mai tafsiri duk da yake su tafsiran fakhruddin razi da baidawi in ba ka kware ba cikin larabci kwarai wasu wurare in ka shiga baka iya hita musamman fakhruddin razi wanda ya yi zurfi cikin ilmin usulul fiqh an gane ko yana littafi al-ma'alim fil usul littafi ne wanda dole sai mutum ya kware cikin ilmin usulul fiqh shi kuma imamul baidawi shi ma ya kware wajen dai ilmul kalam duk da yake cikin tafsirin sa kana samun tawjihul qira'ata kwarai mutawatira da shadda littafin shi da ƙarhi wannan ɓangare an gane ko to sannan kuma ya kawo magana ta al'imamul ghazali abu hamid al-ghazali akwai kuma muhammadu al-ghazali shi muhammadu al-ghazali ɗan ƙasar misar ne bai jima da wucewa ba ya yi rubuce-rubuce kwarai da gaske shi kuma abu hamid al-ghazali shi ne wanda ya yi zama cikin ɗariƙoƙi daban-daban da ilmul kalam ƙarshe dai ya gane da hayaniya ce ya watsar da su ya yi littafi al-munqidh min al-dalal sannan ya yi tahafutul falasifa an gane ko to da haka dai a takaice waɗanda maganganu ne da imamu suyuti ya kawo irin wannan in babu dama a kawo maganganu gaba ɗaya bayan an faɗi magana guda wadda take da alaƙa da su sai a ce to an faɗi maganar malam wani da ta malam wani eh kaga maganar maganar imam hasan al-basri da ta fakhruddin razi da ta baydawi da ta imam tibi da kuma wato ta imam abu hamid al-ghazali duk dai babbar ka'idar zai faɗi ta can zuwa gaba shine cewa kowace sura ka gani za ta zo ne ta fayyace abinda wata sura ta yi bayani kina alaƙa tsakanin al'alaƙar kubra tsakanin surorin alƙur'ani akwai fayyace wani bayani da ya gabata cikin wata can sura da ta gabata wanda ya zo a dunkuri yawa kamar yadda shi an ka ce mata ita fatiha jama'at maqasid alquran kinan da ka karanta fatiha duk abin da zai biyo kamar matsayin sharha da to kinan in ka zo cikin bakara tafsirin abin da an ka faɗa da cikin fatiha za a yi in ka zo cikin ali imrana tafsirin wasu abubuwa da an sun ka zo dunkule a cikin bakara shi ne za a yi in ka zo cikin nisa'i haka za ka iski dai a takaice har zuwa ƙarshen sururin alkur'ani eh wannan ka'ida ce mai muhimmanci wato alaƙatul ijmal wa tafsir ko bainal am wal khas ko bainal mutlaq wal muqayyad an gane ko duka ana iya samun wato irin wannan ko annasikh wal mansukh ko al'alaka al-lafziya ko al'alaka al-ma'anawiya ko kuma al'alaka al-murtabita bil qisas aw al'alaka al-murtabita bil ahkam da masu ne mu'tamadun rabt kamar yadda malamai sun ka faɗa suratul baqara madaniya in an ce madaniya wadda ta sauka a madina tana da masu wuri akwai makkiya mun yi bayani akwai madaniya akwai waɗanda an kai sabari kan kasance su makkiya ko madaniya kuma dalilin sabanin saboda waɗansu ayoyi makkiya ne wasu madaniya ne wasu kalli tun da farkon suran makkina to suran makkiya ce wasu ce a'a a kalli ayoyin da suka fi yawa sai a maida ta makkiya ko madaniya wanda kuma mun yi bayanin wasu sun ce makkiya waɗanda sun ka sauka a makka madaniya waɗanda suka sauka a madina wasu sun ka ce a makkiya waɗanda suka sauka kafin hijira madaniya waɗanda sun ka sauka bayan hijira ko da a makka sun ka sauka muka ce duk babu cin karo tsakankanin waɗannan maganganu ana iya cewa makkiya ce minan nahiyar zamaniya ko minan nahiyar makaniya sannan madaniya ce minan nahiya az-zamaniya mun gane wannan ko to suratul baqara kenan an sanya mata suna suratul baqara kamar galibin surorin alqur'ani saboda akwai kalmar baqara ta zo qissa ta baqara ta mutanen annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara sannan tana da ayoyi 200 wato 285 in an ɗauki adadin mutanen makka da kuma na madina da na ƙasar sha al'addu kenan al'addul madani wal makki wa shani ayoyi 285 sannan ya ɗauki al'adadul kufi na mutanen kufa tana da ayoyi 286 ya an ka ɗauki adadul basari na ƙasar basra ko garin basra tana da ayoyi 287 mun faɗa cewa irin wannan adadin ba saɓani ne cikin kalmomin ƙur'ani ba a'a wani yana ɗaukar wani wuri inda an ka tsaya aya wani yana ɗaukar shi matsayin wakafi ne don mu fahimta da kyau kawai zai cikin ƙur'ani akwai ƙari mun gane wannan ko suratul baqara kamar yadda masu lissafin tartib annuzuli suke kawowa ita ce sura ta tamanin wato da bakwai ina fata an fahimci ni yawwa tartibin nuzuli saukatta yawwa na sauka tsari kuma ko jeri jerantawa ta mushaf ita ce sura ta biyu bayan bakara kenan daga daga fatiha afwan daga fatiha sai bakara bayan fatiha an gani ko yawwa kenan sura ce ta 87 kamar yadda imamu suyuti ya cikin al'itqan fi ulumin qur'an da abdallah tayyar cikin al'ayatul mutashabihat sannan adadin haruffanta haruffa ne 25,613 adadin kalmominta banda haruffa da ila da wani da fi shi ba a sa shi ba tana da kalmomi dubu shida da ɗari ɗaya da arba'in da hudu ina fata ana fahimta na abdallah tayyar cikin ayatul mutashabihat yake cewa fiha nasikhun wa mansukh a cikinta akwai ayoyin da suka shafe waɗansu ayoyi kuma akwai ayoyin da aka shafe wato hukuncin su a cikinta yawwa cikin ulumul qur'an duk da yake irin faɗar wannan magana a ilmance sai an kawo dalilai to da yake muna takaita bayani ne ba sai mun shiga cikin fassala bayanin ɗaya bayan ɗaya ba ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da ya kawo sai yace nazalat ba'da suratul mutaffifin ita suratul baqara ta sabka bayan suratul mutaffifin wa qabla ali imran kuma ta sabka kafin suratu ali imran an gane ko kinan tana gaban suratu ali imran tana bayan suratul mutaffifin game da sabka ina fata an fahimci eh sannan yace kuma ita ce sura ta farko da ta sabka bayan hijira ita ce sura ta farko ta sabka bayan hijira eh ita bakara to wannan shi dai ne abinda ya shahi ad-dirasal al'adadiyya ko kuma al-mawdu'iyya a takaice ba sai an faɗaɗa bayani ba a wai kamar saboda amfanin mai so sai ya ƙara ba ba laifi dama son na aka mutum ya gane hanya kamar son na aka mutum ya gane hanya dama eh, wanda Allah ba himma mai yawa sai shi ƙara faɗaɗa bincike suratul baqara in muka zo cikin ta nasu quddurar imam suyuti ya kawo bayani a safha ta 63 a wannan taba'a da take hannun mu taba'a ta darul kutubil ilmiya ta beirut yace qala ba'd al umma sashen al umma ya ce ne yana nufin malamai kenan tadammanat suratul fatiha suratul fatiha ta kumshi an gane ko al iqrara bir rububiyya tabbatar da rububiyya kasancewa Allah shine ubangiji wato kenan shine mahalicci shine mamallakin komai shine mai tafiyar da komai waliltija'i ilaiha sannan kuma da wato neman mafaka ko neman makyagyauta zuwa gare ta ita rububiya ce ilaiha ilar rububiya kenan zuwa ga ubangiji lamir yana koma gare eh, rububiya fi dinil islam a cikin addinin musulunci domin shi musuluncin nan in kan rike shi kamar kayi riko ne da mafaka wanda zaka samun kariya faman yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa kuma abin da ke farkon musulunci ita ce ai kalmar shahada yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah yace to wasiyanati an dinil yahud kenan kuma da neman kariya daga addinin yahudawa duk abin da fatiha ta kumsa ne wan nasara da addinin nasaru su yahudawa suna da ilimi amma ba sa aiki da shi su kuma kiristoci jahilci ne addinin su an gina aki da su akan jahilci to shi yasa don mutumin da ya bace a duniya sai yayi kama da waɗannan ko ya zamanto mai ilimi ne baya aiki da ilimin sa kaga ya koma kamar yahudawa su kuma kiristoci mutum ne wanda yake jahili shi na fagamniya shi yana ganin ba sai ya tsaya ya saurari abin da addini ya ce ba ko malamai shi ya yi malamai ya yi ƙur'ani ya yi sunna shi waye yana koko shi mallamai ba komai suke gare shi ba Allah kai muna tsari muna gane wannan yawwa to kuma wanda yake da ilimi bai aiki da shi ya yi kama da yahudawa an gane ko sannan wanda yake da yake aiki yake saba ma Allah a zahiri yake fito na fito da Allah yana kamanceceniya da kafirai cikin musulmi kamar mai sabo shi ko wanda yake yin aiki na addini amma ba don Allah ba to yayi kama da munafukai domin munafunci ina fata an fahimci yawwa kenan dai ko da zaman to mutum abin nan in kuma akan jahilci ne mutum yake aiki to sai ya zo da abin da ya saba ma addini an gane ko sai so saba ma abin da addini ko ya yi bid'a ina fata an fahimci ni Allah kai mun tsari yace to wa suratul baqara tadammanat qawaid ad-din in ita fatiha ta kumshi ababin da mun ka faɗa na tabbatar da rububiyya da sauransu da kuma koma zuwa ga Allah don neman kariya wadda take cikin addinin musulunci da kuma neman kariya daga hanyoyin bata ita ko bakara ta kumshi kawa'idar dini ta fayyace ka'idodin addini sannan kuma wa alu imrana ita ko suratu ali imrana mukammilatun li maqsudiha ta cika maqsudi abinda suratul bakara ta zo da shi manufofin suratul bakara yawwa to yace fal baqaratu bi manzilati iqamati ad-dalili ala al-hukmi ita bakara tana matsayin kafa dalili akan hukunci in ka kwaɗi hukunci za a yi tambayar ka meye dalilin ka to kamar da an kai bayanin da an ka zo cikin fatiha an ka tabbatar da tauhidi to cikin bakara sai an ka zo an ka kawo dalilan tabbatar da tauhidi يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أين الليل نتوحيدي كاسونا أنا كده وما هكذا بني وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون سنته من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من سنكم فهم تبع يوه ya ce to wa alu imrana ita ko sura ta ali imrana bi manzilatil jawabi tana matsayin amsa an shubuhatil husum daga shubuhohin mai mai husuma mai jayayya kenan tunda bayan an kawo dalilai bai sun shi karɓi gaskiya sai ya kawo shubuhohi to sai a yi mai raddi eh wali hadha warada fiha kathirun min al-mutashabih shi yasa abubuwa na mutashabih shubuhohi na na suka zo da yawa a cikin ta raddi na- ka- da yawa daga cikin shubuhohi limata masaka bihin nasara na daga abinda wato nasara masu addinin kiristanci wato suka dauka ina fata ana fahimta ta to sai ya ci gaba da kawowar eh, wasu bayanai bari mu dan dauke su kadan ya ce fa'aujabal hajja fi ali imrana am wajabta aikin haji a cikin suratu ali imrana wa amma fil baqara fa zakara annahu mashru'un amma cikin bakar sai ce an shar'anta shi bai ce an wajabta ba wa amara bi itmamihi ba'da shuru'i fihi yace a cika shi bayan an fara wa atimul hajja wal umrata lillah a cikin suratul baqara an gane ko yace wa kana khitabun nasara fi ali imran kenan ana in ka ji ahal kitabi galibi a cikin suratu ali imran ba za mu ce duka ba yana da alaka ne da kiristoci kama anna khitab al yahud fil baqara akthar ka gani ya kawo shi ba su ko in ka ji ahal kitabi galibi a cikin baqara da yahudu ake saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a Madina yahudawa ya iske babu kiristoci su ko kiristoci sun taso ne wafdin najran suka taso daga kasar yaman suka zo aka tattauna da su ina fata ana fahimta ta ya ce li anna taurata asulun ita a taura asalita wal injilu far'un laha an gane ko ita ko injila tana matsayin reshe gare ta tunda annabi annabi isa mi yake cewa wa- wa- wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ay fi taurati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma haja ila al-madina da al-yahud wa jahadahu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa ga Madina ya kira Yahudawa kuma ya- ya yaƙe su wa kana jihaduhu lin nasara fi akhir al-amr yaƙar nasara ina fata an fahimci ni cikin cikin ƙarshen al'amari na ina fata an fahimci ni na ana nufin yaƙar su ba wai ya yaƙe su da takobi ba tunda sahabban shi da ya bari wanda sun ka yaƙe su ai kenan harkon jihadi da sun tattaunawa da su ina fata an fahimce ni to eh, ya daga nan sai mu aje eh, wannan bayanai saboda ya kawo ɗansu bayanai eh, bayanin suratun nisa'i wa amma suratun nisa'i wa amma ma'ida duka ya kawo su Eh, a bari a- abin nan a kai daidai matsaya mallam bai ya kawo zancen fatiha wajen rabbul alamin da ar-rahmanir rahim don nan ba nan ne ya kamata mu tsaya ba na fata ana fahimta ta akwai wani eh, eh, bayani da ya so bayanai da ya kawo eh, kan baya- maganganu daga dai malamai eh, abinda malamai sun ka kawo game da wato ita suratul fatiha da abinda ta kumsa a dunkule da wasu bayanai da malamai suka yi na fayyace su duka ya kawo su ina fata an fahimci ni. to amma eh, har ya kawo waɗansu huskoki guda shidda ina fata ana fahimta ta to amma dai eh, abinda nake son dan ya kawo bayani daga wadansu malamai yace qad zahara li bihamdillahi wujuhan min hadhihi almunasabat eh shafi na 65 inda yace aqulu qad zahara li bihamdillahi wujuhan min hadhihi almunasabat ya kawo munasaba dai dai dai har guda eh, abin nan guda shidda an gane ko to waɗannan munasabat da ya kawo tsakanin eh, fatiha da kuma abin nan da bakara Mm. to sai dai abinda za mu ce ƙa'ida wadda take tana da muhimmanci ina fata an finci kamar inda shi imamu suyuti ya kawo magana cewa wato eh, yawwa nan shahi na 63 inda muka fara karatu inda ya ce wa suratul baqara tadammanat qawa'id ad-din wa alu imrana mukammilatun li maqsudiha kina wagga ka'ida ce ta ilmul munasaba kowace sura an gane ko tana cike bayanin abinda wata sura ta zo da shi ma'ana in kana son ka samu ilmul munasaba ka samu ka'ida babba duk abinda ya zo a cikin wata sura bayani to abinda zai zo baya ƙara cikon bayani ne tana yiwa ya zo a dunkule ko ko tana yawa bai zo a dunkule ba amma akwai abin da ya saura sai a ƙara shi kinan wata ita ce ƙa'ida ina fata an fahimci yawa kamar yadda cikin safha ta 62 ya ce qala wa jami'ul qur'ani tafsirul lima ajmalathu al-fatiha kaga shi dukkan shi qur'ani yana fayyace ne abinda mi abinda fatiha ta zo da shi a dunkule to nan ko ita ko ali imran sai an ka ce tana cike bayanin abin da bakara ta zo da shi kaga wannan ita ce ka'ida amma duk abin da zai zo daga baya sai ya zamanto akan wannan ka'idodin ne sai dai a samu ƙari kan wannan ka'ida amma dai ita ce ka'ida al-kubra